الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة دار الأربعاء شابير غوث شعبان يقرأ تلك الإنسان يقرأ تلك bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun yi darasi hudu yau za mu tashi darasi na biyar a wannan littafi mai albarka wa za'ifu ramadan talqisi da aka yi daga cikin ladaifin ma'arif na babban malami ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi shafi na talatin da uku za mu tashi shafi na talatin da uku paragraf na farko wa fi tada'ufi dudihi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan a wannan masallaci mai albarka na hidaya da ke kundilan din albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana ma da yake wa fi tada'ufi dudihi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan bi khususihi dangane da lillinka kyautar annabi alaihi salatu wassalam a cikin watan ramadana bi kutusihi da kebance shi da wannan kyautar fawaidu katira yace akwai fa'idoji masu yawa mina daga cikin su ta daya sharafu zamani wa mudha'afati ajri al-amali bi akwai daukakar lokacin shi na ramadana da kuma lillinka ladan wanda ya aiki a cikin watan ramadana wa fi tirmidhi an anas marfu'an ya zo a ruwayar tirmidhi daga sayyidina anas ya jingina ga annabi alaihi salatu wasallam ya ce afdalu sadaqati sadaqatu ramadan mafi falalan sadaka ita ce sadakar da aka yi a ramadan duk sadakar da za ka yi a wani wata tana da falala amma ba ta kai wanda kai a ramadan wa min hada ga ce anatu sa'ilina wa zakirina ala da'atihim akwai taimakon wato asa'imi masu azumi da kuma masu ambatan Allah dangane da yadda suke wa Allah biyayya fa yastajibu al-mu'in lahum mithla ujurihim sannan aka ce wanda wani hakan yana tabbatar wa mai taimaka musu da mai azumi da mai ambatan Allah hakan yana tabbatar musu da lada mithla ujurihim irin ladan mai azumin da kuma mai ambatan Allah taimakon mai azumi da za ka yi Allah zai baka lada irin nasa taimakon wanda yake ambata Allah ko karatun alkur'ani Allah zai baka lada irin nasa ba nasa ba kama anna man jahaza gajiyar kamar yadda ake cewa duk wanda ya tanaji mayaki faqad gaza su shi ma kamar ya fita yaki ne wannan hadisi yana nan a cikin nawawi ya riyadu sabihin wa man qanafahu fi ahlihi bi khairi duk wanda ya dauki nauyinsa dangane da iyalinsa bi khairin da dukiya domin a bi khairin dukiya ake nufi wa innahu li hubbil khairi la shadid in jaraka khaira lil wasiyatu lil walidain al khair bi ma'ana al mal sai ce ba kani gaza to wanda yaje wani zai tafi da awa kauli sai ka je ka agaza ba yanzu ko azumin nan ne da zai zo kawai akwai kauyuka da yawa an yi masallaci amma ba wasu karantarwa sai ka zo ka dauki nauyi na cewa wani ya je tafsiri wata daya amma ka ɗauki nauyinsa na abincin gidansa da duk wani abu da zai iya tasowa ka ce da Allah ya zauna wata ɗaya nan ƙauyuka da yawa suna kuka ba masu tafsiri ko ma masu zuwa a karantar kuma ana so a je a je karatu shi sa ake samun makaranta suna shiga su jar su to idan duk aikin da zai yi wani lada a can kai ma kuma Allah zai zai ta baka lada to shine wanda ya ɗauki nauyin wanda ya tafi da'awa ko kuma ba ma kai ka tura shi ba sai ka samu labari kawai sai ka ɗauki nauyi a gidansa ka kai abinci da kula da ƴaƴansa maybe yana san yana tunanin ya je wa ƴaƴansa kayan sallah duk wannan abubuwan da yake tunani da wanda ba yi kai masa to duk ladan da za a ba wanda ya ɗau nauyin sa kai ma za a ba shi ne abin da ake nufi abubuwa na alkhairi akwai su da yawa wa fi hadisi zaid bin bin khalid عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل اجره duk wanda ya ciyar da mai azumi za a baki kwatankwacin ladansa min gari an yankusa min ajri sa'in shayrun ba da an tauye komai daga ladan mai azumin ba rawahu ahmad wa tirmidhi wa rawahu tabarani an aisha radiyallahu anha wa zada wa ma amila sa'imu min a'malil birri ba wani abu da mai azumi zai aikata na ayyuka alheri illa kana li sahibi da'a ba ce sai an ba wa wanda ya bashi abinci lada ma da kutu kutu da hadu bihi mutukar wannan chemical energy din na abinci yana cikin sa har lokacin da chemical energy zai kare gaba ɗaya duk abin da kai na lada sai an ba wa wanda ya ci da kai to ka gwara ka je ka ba wanda zai ba Allah ko wa kawai ne je ita farma da abin da ka ba shi da abinci wa bi hadisi Salman al-Mutaqaddim hadisin Salman da ya wuce a can baya fi fadli jahri Ramadan a wajen falalar jahri Ramadan wata Ramadan huwa shahrul muwaza da aka ce wata ne na taimakin kenya wa shahrul yuzadu bihi kuma wata ne da ake karawa rizqul mu'min ake kara arzikin mu'mini a cikin sa wato man faɗa da bin sa'iman kana magfiratan li dhunubi duk wanda ya ciyar da ni ajmi a wannan watan zai zama masa kafarar zunubansa wa ikkan li raqabatihi min an-nar kuma ciyar da shi da kai zai zama fansa ga wuyayen ka daga shiga wuta wa kana lahu mithlu ajri kuma za a ba ka lada kudan kusin nasa min gari an yun kasa min ajri sa'imi shay'un ba tare da an tauye komai daga ladan mai azumin ba قالوا يا رسول الله تابعت يا بايك الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم با kowa ne cikin da yake da abin da zai ciyar da bai azumi ba qala sai ce yu'di Allah wa hada thawaba liman fatara sa'im to Allah dai zai ba da wannan ladan ne ga wanda ya ciyar da bai azumi amma ku ji alamus kadi laban duk wanda ya samu nono ko yaya ko makwarwa ɗaya ba mutum ya sha za a baki ladan mai azumi aw tabratin ko da bino ɗaya ka ba mai azumi za a baka ladan mai azumi aw turbati ma in ruwa ma shine muka ba da misali muka ce idan ka ga dama yanzu sai ka yi tanadi duk yadda kake da karanci kuwa ka yi tanadi ka ce kullum har watan azumi ya kare kullum zan ba da leda ɗaya na biyu wata za ka iya wanda bai iya bayarwa ba idan yana idan yana da kaɗan in bai yawa ya zo ma ba zai bayar ba shine za ga kwatin sun fi kowa ruwa an ga dukiyar amma ba ya iya cire ta saboda zai rika ta a zuciyarsa da jikinsa kawai amma idan ka an yana nan kana bayarwa to duk an da yawa ne za ka bayar to wannan shine to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa aushar bati mai ko makwarwar ruwa da yawa man sakabi sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi zakahu Allahu min audi shurbatu wato shurbatin shi ma Allah zai wato zai zai shayar da shi daga tafki na inda annabi alaihi salatu wasalam wata irin shayarwa la ya zama ubadaha ba zai ƙara kishirwa ba idan ya sha wannan ruwa hatta ya da kullun jannata ai ya shiga aljanna in kaga da aljanna ya sha ruwa to sha yake irin na annabiwa na bada misali a nan in kana so ka gano wannan ka je taron masu kuɗi da talakawa ya ayyuha nasu ka gani da an gama za ka duk wurin talakawa da duk robobi a ƙasa kowa ya gaji amma bangaren masu kuɗin nan sai ga wani ɗan kurɓa ɗaya biyu domin da ba kushe yake na annashuwa ne shi ne bambanci an gane ko to wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa wa minha fa'ida ta uku ko ta biyu fa'ida ta biyu shi ne anna shahra ramadan shahrun yajudu Allah fi ala ibadihi rahma wal maghfira wata ne da Allah madaukakin sarki yake yin baiwa ga bayinsa ta hanyar yi musu rama da gafarta musu wal isku minan nar da kuma yan jasu daga shiga wuta lafiya ma fi lailatul qadr musamman ma a wajen lailatul qadr wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ruhama Allah madaukakin sarki yana wato yin rama da jin kai ga bayansa yana jin kan masu jin kai cikin bayansa kama kalin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yake inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama kadai waɗanda Allah madaukakin sarki yake jin kai cikin bayan da sune masu jin kai wa man jada ala ibadi ibadillah duk wanda yayi baiwa ga bayin Allah jada Allahu alaihi bil aqa shi ma Allah zai masa baiwa ta hanyar baki kyauta wal fadli da baiwa an gane da fifiko wanda za'u min jinsin jinsin amal sakamako yana daga jinsin aikin da kai irin abin da kai kusan me yasa wato aka ce ɗaya daga cikin dalilan da yasa za a bawa na na Khadija wani irin gida a aljanna ne wata irin sufa za ku ke tunowa a sifar hadisi ya ce za a ba ta wani gida ne ne gidan ne ya salam na ai kyau nake da hausa ma ku faɗa don karatun ya fi fita to gidan azafa gidan ta gaba ɗaya bulo ɗin mamunji sai kuma ne eh ai sifar gidan nake so a faɗa to bari in zan kar ku dauke mun lokaci sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce la sakhba bihi ba hargowa irin hayaniya da zaka ji noyi babu a gidan kun san dalili malamai suka ce aljaza'u min jinsil amal saboda na naka ji da wacce ba daga annabi murya ba ba ta daga wata murya ba ita ma ba za ta ji daga murya a gidan ba wannan fa karatu ne da ya kamata matan mu su rike yawa to saboda haka na ga babu daga murya ba wannan ɗaya daga cikin malamai suka ce ba taɓa daga wa annabi murya ba la haula wala quwwata wanda kuma kun ga yadda ake ta lissafi wasu malaman su yana ce ta girgeki wasu ce a shekara ɗaya wasu ce ya bata shekara kaza wannan wato za ka ga duk da cewa zancen cewa ta bayi shekaru din ya yana da rauni amma tana da shekaru ai tana da shekaru kuma mai kuɗi ce irin dalilan da yake sa a raina miki duk ta tara su amma ko mace raina shi ba yau mu je zuwa kan shi ga magana aure kuma to saboda haka wannan shi ne sai ma da yace a kama kana nabi sallallahu alaihi wa sallam oke wa minha a bil adai wal jazaa min jins al amal fala la da uku wa minha anna al jam'a bayna al siyaqi wa sadaqati min mujibat al janna ku sani cewa hada yin azumi da sadaka yana daga abin da yake tabbatarwa mutum shiga aljanna كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول إن في الجنة غرفا الجنة أكو تداكلا يرى ظهورها من بطونها أنا gano bayan ta ciki in kana ciki kana hango duk wanda ya kawo kamar yadda ya duniya ma ana yin wasiƙi ko wanda za ka kai kana ganin ciki amma na wajen baya ganin ka to amma shi wannan sifar da shi ne wa butunu ha min zuhuri an kana waje ba za ka hango cikin qalu liman hiya ya rasulullah sai sahabai suka ce irin wannan ɗakin na waye ya ma'aikin Allah kana zai ce liman tsayyabal kalam ga wanda yake da da magana iya magana ka san me zaka faɗa a samu duk shi choice of words yayin da zaka tsaki kalma wa da amal da ama kuma yake yadda abinci wa da amal siyama kuma zaura a tsawon rayuwar da yana azumin nafila ba wai kullum ba a lokaci ayyamul bizi ko kuma siyamu dawud ko kuma litinin da alhamis irin masu yin azumin nafila kawai wa salla bil layli wan nas bil yawm sannan suke yin sallah da dare alhali mutane suna bacci kun san na faɗi wata kalma kuma magana ce ta magabata annabi ma ya faɗa cewa munafiki baya sallar dare in dai munafiki ne kai to to to ba za ka sallar dare ba sallar dare saboda ba mai ganin ka shi kuma munafiki komai na su yake sai an gani yawwa to shi munafiki in dai karkara sallar dare ba munafiki bane kai amma an ba ka yi ka tambayi kanka ni ban ce ma munafiki ba amma dai ka sa wa kanka alamar tambaya an gane ko to shi ne yake cewa wa hadi yake sa wa'annan dabi'un kullu ha ta kuna fi ramadan gaba ɗaya su suna tabbata a ramadan wa'annan abubuwan da muka faɗa za ku ga mutum ya kiyaye hanci sannan yana siyarwa in ba marwaci ba ne ɗaya sannan kuma ya ya ya dawo mu kwana 29 yana azumi sannan duk dare za ka kafin ma zuwa kiyamun laili kullum sai ya yi tarawi sannan ko bai tarawi bai wuce kullum to sai ma da yake wa hadi kitabu kullu hada kuna fi ramadan wa yajma'u fihi lil mu'min as-siyam wal qiyam wa sadaqa su ko wannan abubuwa guda uku da azumi da tsayuwar dare da sadaka ba ta tabbata ga kowa sai ga mai azumi wa ibul kalami da wato yin magana mai daɗi fa innahu yunha bihi sa'imu an lagawi wa rafa domin an hana mai azumi yin yataccen zance da kuma mai rafa su shine batsa wassalatu wassiyamu wassadaqa ita ko sallah da azumi da sadaka yusilu sa'iwa ila Allah azza wa jalla suna tadar da mai yin zuwa ga Allah قال بعض السلف وان daga cikin magabata yake as-salatu tusilu sahiba ila nisfi tariq ita sallah tana ta da mai yi da zuwa ga rabin hanya idan za ka yi tafiyar kilomita ɗaya to ita sallah za ta kai ka wato 500 mita sai ta kai ka wannan gurin ta tsaye da kai tak a nan wasu ya mu yusilu ila babin mali ita shi ku azumi sai kai ka har kofar ubangiji madaukakin sarki wa saraka ta ta'khudhu bi yadihi ita kuma saraka ce ta zo ta kama hannun mutum ba ta dukulu ala al-malik ita kuma ita za ta shigar da kai gurin Allah madaukakin sarki ya hayya ya hayya وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول من اصبح منكم اليوم صائما تنبيه yace yau yau a cikin ku waye yawa yi gari yana azumi kala abubakar ana sai na abubakar ya daga hannu yace gani kala sai yace matari amin kuma jana yauma janazatan waye a cikin ku yau ya raka gawa sai na kala abubakar ana sai na abubakar yace gani kala man tasaddaqa bi sadaqa annabi yace waye kuma yau ya bada sadaqa kala abubakar ana sai na abubakar yace gani قال من عاد منكم مريضا ألو واي يجي كي دمر الأبيع يمكو قال أبو بكر أنا سيدنا أبو بكر يجي قالي قال جاء النبي يجي ما جمعنا في بمرئ إلا دخل الجنة وإن أبو بكر بلا تسمع حدوة بمسلم بفاجي جاء الله يسأل الجنة haka ba gwada mun ya mun yi wannan bayanin wace shekara wannan abin da kaji so ake ka tattara ki kawai kaji in baka taɓa ba wannan azumin ka ce sai kai duka din kowanne kuma za ka iya abubuwa biyar aka faɗa to ka kawai ka ɗauka a rayuwarka ko a azumin nafila ba ma na ramadan ba ranar ka ta kai ta yi za ka je ka gaida mara lafiya duk inda ka ji labarin wata mutuwa ko bata shafe ka ba ka je sannan ka samu wani abu duk wani abubuwan shi za ka yi na abubakar ya yi ba kowa kan ta duk inda ka biyo yana shi za a aljannan ma sai ya zaɓi ƙofar da yake so domin ko ina zai je ga sunan zaki. Yusai wa minha fa'ida ta hudu أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ من تكفير الخلايا وسني سوى هذا أجري da sadaka su suka fi kai wa matuƙa wajen kankare zunubi wattiƙa a jahannam da kare mutum daga shiga wutar jahannama wani ba a dace ala da nesan ta mutum daga shiga wuta kususan musamman ma in zumma ila zalik qiyamul layl musamman ma an ka hada da qiyamul layl فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام جنة احدكم من النار شي azumi garkuwa ɗayan ku ne daga shiga wuta ka junnatihi min alqital kamar yadda yake samun garkuwa ya sa a gaban sa kirjinsa saboda ni wato yaki wani ahmad ayin aidan an abi hurairah marfu'an as-sawmu junnatu shi azumi garkuwa ne wa hisnu hasinin min nar kuma babbar garkuwa ce da take kare mutum daga wata katanga ce shine al-hisnu katanga garkuwa shi za ke cewa hisnul muslim garkuwa ce mai ba da kariya daga shiga wuta wa fi hadisin mu'az radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa sadaqatu tudfi'u al-khadi'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar ita sadaka tana wato tana tana tana kankare zunubi kamar yadda ruwa yake kace wuta haka sadaka take wa qiyamul rajuli fi jawfil layl haka nan yin tsayuwar dare ga mutum a tsakiyar dare idan dare ya tsala mun faɗi kuma daren nan daren nan musamman gare mu mu duk inda sha biyu ba dare dare ya shiga sha biyu amma lokacin ka buɗe wayar ka ga mutane kowa online abokan ka za ga duk fulansin ka kusan tamanin bisa ɗari kowa online wannan kuma lokacin kiyamun laili ne ba wallahi lokacin kiyamun laili to amma matsalar shi ne ba za ka kira shi da hajjiji ba domin ba bacci kai ba kai kiyamu waya kake yi kiyamu tatin shi ake yi kaga ba kiyamu ne ne kake ba to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa ya ali annahu yudfi'u al-khati'ata aidan ita ma sai dare tana kankare zunubai har yau sarabi ya Ahmad Imam Ahmad ya fito da haka karara wa fi sahihi anhu annahu qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamra annabi ya ce ku kiyaye wuta ko da tsagin dabino ne sannan sai yake cewa kana abu da za radiyallahu anhu ya kun sallu fi zulmatil layli rak'atay Allahu akbar abu da za yace gurka yin sallah raka'a biyu a duhun dare da zulmatil qubur saboda duhun kabari sumu yawman shadida haruhu li hal yawmin nushur Allahu akbar yace sumu yawman shadida ko azumfi ranar da take ake tsananin rana shi abu da za an ji ɗaya daga cikin ɗabi'unsa ka ga ba sai yaji wannan bula ba rana wato zarga ta taki aka fara wani irin zafi wasu ai hakura ake har likitoci su rika ba da shawara cewa yanzu a sassauta a kaza musamman azumin nafila har na farilla a wasu garuruwan shi kuma abu da zai baya tashi dagewa da azumi sai rana ta kai shi kuma dabi'a su kenan ki zo da haka har ruhu zafin da hali wato yawon shadidan wani wani wanda yake mai tsanani harahu wanda zafin da li har yawmin nujum saboda tsananin zafin ranar taki ranar alkiyama yace kawai wannan zaka kallo ai kamar da ake gaya masu mata ne wajen hijabi in sun ce sun zabo hijabi hijabi sai a ce da su kul nar jahannama ajaddu harrar ai wutar jahannama ta fi wannan zafi gwara zafin hijabi da na wutar jahannama to sai yake ta saddaku bi sadakati sirri ku rika yin sadaka da sadaka a boye ka rika boye abin da zaka yi dan Allah li hauli yawmin atir saboda firgiti shine haul saboda firgitin wani yini na mai tsanani fa'ida ta biyar wa minha yana daga cikin annas siyama la budda an yaqa fihi khalal babu makawa azumi a samu wani gidi an gane ko wa naqasun da taskaro a cikin sa wa tafsiru siyami lidhunub wato tafsiru siyami lidhunub mashrudun bi tahaffuzi mimma yanbaghi an yatahaffaza minhu wato kankare shi abin da zai sa azumi ya kankare ma zinubai yana da mashrudun an yarkanta shi bi tahaffuzi ta hanyar kiyayewa min bayan baki dan gane da abin da ya kamata an yi ta faza minu a kiyaye a cikin azumi in kana so in kaga azumin ka ya san kare ma zunubi sai ka kiyaye wasu yaradai sai ma ne yake cewa am kama fi hadisin akhrajahu ibnu hibban kamar yadda ya zo a hadisin da ibnu hibban ya fitar da shi wa ammatu siyamin nasi mafiya yawan wato mafiya yawan azumin mutane la yajtami'u fi sawmihi tahabbuzu kama yanbaghi wannan kiyayewa da ake bukata a cikin azumi da yawan mutane ba sa sadar da shi kamar yadda ake bukata da yawa mutum ne yana azumi yana kallon kalle yana azumi ya fito zaman makokin da bagawa yana azumi ya tafi yana mutu yana azumi ya tafi ya tafi yayi kaza abubuwa da yawa da za su taba bar azumi shine da yawan mutane ba sa kiyayewa haka ma da yake wali hada naha saboda haka ne ma aka hana ko nuhiya in kace nuhiya wato mabniyul lil majhul kuma da ha sai ya hani a cewa an ya kula rajulu nuhiya aka yi hani ga cewa mutum ya ce sun fi ramadana kullahu na abinci ramadana gaba daya magabata ce sai an hana ka ka faɗi wannan ko da ka yi duka me yasa an kuntu kullahu ko ka ce nayi nayi tsayawar dare gaba daya suka ce kar ka faɗi wannan me yasa suka ce fassara ka tujbiru ma kana fihi minan naqsi wal qadar to amma ka san tawo da wai wannan gibin da ka samu baka ma sani ba an karba ko ba karba ba to sai aka gaya ma wata kalma aka ce amma sadaka a cikin ramadana to jibiru tana wato dora ma kana bi minan naqas wal qalal gurin da ka sami tawaya da gidi wannan sadaka ita take zuwa ta tattuke gurin sadaka da zaka bayar a ramadan kar ka sake ramadana yazo kawai kai je a baka kar ka yi wannan tsarin in ma an baka ka tara kai ma ka bayar domin ya zanto yawa domin ya zanto ka samu falala da yawa to shine malam yake cewa wani hada wajen bi akhir ramadan shi shi sai wajaba a karshen ramadan da zakatul fitri ka ji ko sai daga cikin dalilan da yasa ake zakatul fitri kenan dan ka toke gibi aka kira ta doratan lisa'idi tana tsarkake mai azumi minan lagawi na daga wannan yatacciyar zance ne wa rafati da batsa ne balala ta gida ko fa'ida ta gida anna sa'iba shi mai azumi ya da'u da'amahu wa yarabu yana barin abincinsa da abincinsa da abincinsa فإذا عان الصائمين على التقوي idan ya taimaki mai azumi ala taqawi ala da'amihim wa sharabihim dangane da abin da zai karfafe su na wajen abinci da abin sha sai ma ne yace kana bi manzilati man taraka shahwatahu lillah za a baka lada irin wanda ya bar sha'awarsa dan Allah kaga kamar ne wanda yayi azumi dan Allah kenan idan ka ji yadda mai azumi maganar baya yake kara karfafa wa sharabihim kana sai sannan yace wa akara biha sannan kuma ya bibita ya bibita ya yi isari a cikin azumin isari shine a kawo abu kana da bukata ka dauka ka ba wani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa sannan sai yake cewa wa wata mina sannan ya taimake ke ne a cikin wata wani hada yushari'u a yushari'u lahu tafsiru suwa shi za aka yi ma'ahu shi za aka sharɗantawa masu azumi wato aka sharɗan hijra'u lahu tafqihu suwab ma'ahu idza afṭara cewa aka sharɗanta masa aka shar'anta mar ciyar da masu azumi tare da shi lokacin da ya zo buɗe bai kwano ɗaya ne da kai za ka ci abinci ka kira wasu ka ce wani abubuwan ba za ka sha mamaki har yau na kasa gamsuwa ban ce mutanen mu ba sa taimako ba amma na kasa gamsuwa ni a raina cewa wai mun fi larabawa taimako wajen ba. na kasa gamsuwa wallahi ai ka san musamman mutanen Kano muna da wannan suka bakin cewa wai mun bi in mutum ya je ga yadda ake a Madina da Makka za ga yaro ɗaya yaro mataki bai yi auren faru ba amma a azumin nan ya ce da miliyan hamsin kuma ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi wallahi saboda ya je ya nemi ya shiga takarar wanda za su siyar a cikin arabi an ce bai ci ba domin yanzu sai ma ta kai an tantance to zai tafi hanya kawai shi za ku wasu a hanya in ka zo wucewa ana ta miƙo ba ka rika miji yanga kai ba to har yau na ta fahimtar wannan cewa mun fi su wannan ni dai ban gamsu ba har yanzu yawa to saboda haka wannan shi ne an gane ko to shi ne ma da yake cewa bi anna ta'ama yakunu mahbuban lahu ina idin kaji domin abinci shine abin soyuwa ga mutumin da ya aji a wannan lokacin duk wanda ya aji ba abin da ya bukata in aka zo jiya ruwa irin ya yi ya ta abin saboda haka abin da yake so kaga ka baki to shine ma da yake bai wasi minhu yayi taimakekeniya da wannan abincin hatta ya kula min mana da aba da aba ala hubbi dan ya fada cikin waɗanda suke ciyar da abinci alhali suna son abincin wa yakunu bi zalika shakiran lillah kuma akan hakan bayan ya ba wani abinci ya zama mai godiya ga Allah madaukakin sarki ala ni amati ibahati ta'ali wa karahi lahu Allahu akbar abu ga dangane da wato ni'imar halatta abinci da abin sha da yi ga wanda wato yake mabukaci to shine ma da yake cewa wa raddihi lahu ba da madihi iyahu da kuma rabbihi lahu jazakumullahu khairan an gane ko yawa wa rabbihi lahu ba da madihi iyahu da dawo mata abincin bayan da an hana shi ai kaga da awa goma sha biyu an ce karka ci abinci an fahimta da kyau ko kun ga yanzu baba ya fara ya kawo mun lemo da ruwa ga kina nan barakallahu fika saboda haka am siyarwa wannan awa ta biyu da aka hana ta kaga haramun ne mutum ya ci abinci to lokacin da Allah ya halatta ba cin abincin kuma sai ga shi wanda ya fara yi ma wannan kyautatawar shi ne wanda zai sa ka fara yin buɗe baki wani ne daban wannan abin da ya ma shi ne wani da yi lahu ba da ba da mani iyahu fa inna hadhihi ni'ima inna ma yu'rafu qadruha inda al-mani minha ka sani cewa wannan ni'imar yu'rafu qadruha inda al-mani minha ana gane alkadarin da matsayin da yayin da aka hada ta magana da yake yi a nan shi ne duk abin da ka rasa lokacin da ka same shi an fahimta da kyau ko lokacin da ka same shi a lokacin ka fi kowa gane muhimmanci da fa'ida ta wannan abin da ka rasa yanzu ka samu idan mutum yana da shi dan ka zo ka tsara masa yanzu za ka ga ba zai dauke shi ko da ya kode ba zai dauke shi da muhimmanci fiye da wanda bai da shi ba kuma ka waje a lokacin da yake da bukata shine abin da malai yake so ya faɗa wato yana ba'dul arifi an tambaye wani daga cikin masana masana Allah liman shuri'a fiya fiya me yasa aka shar'an da azumi kana da yake ga wata kalma mai kyau li yazuqa al-gani ya da'amar jiwa domin mawadaci ya daddani yaya ake jin ana jin yunwa shine dalili fala yansal ja'i'a an fahimta da kyau ko dan shi ma ya daina mantawa da mai mata waɗanda ba su da abinci kun ji dalili wa hada min babi idan bai da idan bai kuɗi da talabi yanzu da mai kuɗi kowa ulka yake kowa yana da dyspepsia ko ulka yana da ita wannan da bai da kuɗin shi zai ta diga ta kai ta ganin zawai da lafiya kullum amma da kuɗin nan tunda da akwai ƙa'idodin da likitoci kai yanzu na taɓa gaya wa wani nace ita kanta ulka ta fi tasiri gurin wanda bai da abin hannu domin wannan mai abin hannu yanzu ya ci abinci mai bai koyi na ta shan ruwa kai kuma yanzu ka je gurin likita ya baka wasu ƙa'idodi da ba da za ka yi su gaba ɗaya wannan ƙa'idodin ta kansu kake ma kawai kai abinci kake nema ba ba ka kai ba kai ba zabi shi ko bai wani wanda yake mai kuɗi za ka ce karka ci kaza yana da iko zai iya sannan ka ci kaza kuma zai samu lafiyayye wanda zai ta kurɓar ruwa kawai amma wannan da kake kada ya ci kaza zai kaza da kaza to ai ba ki da shi yanzu kuɗi wa min ne ta kansa yake nema yake ya samu abin da zai zuba a cikin sa kawai shi sa talaka ya fi daɗewa da urza ta bi man tasiri fiye da zuku domin ki ba yadda zai kawai ne ma yake duk abin da zai rayu da shi kawai yake ne ba ba wai nan can zaki a ce wannan da baiko ko da yaji to ya zai dole ya ci a kan ba ka bai mutu shi ko wannan kaga yana zaɓe sai a kawo ma plate biyar shida sai wanda ya zaɓa a cikin zai ci to yi tsara ta hafi tasiri za ku zauna da mai kuɗi kai shekaru ba ka gane yana da wani sabon ba domin duk ka'idodin da ake so a bi shi yana bi kai ko ba za ka iya bi ba to shine mali abin da yake gaya mana anan wa hada min ba'di ikam sauni wanda yana ɗaya daga cikin wasu daga cikin wato hikimomi na ajin wa fawaidi yana da fa'idoji da fa'idodin sa kuma wa taqaddama fi hadisi Salman ya gabata hadisin Salman wa huwa tarul muwasa cewa wata ne na ne taimakekeniya to ga wani wannan yana so na babaran fara ja jazakum Allah khairan an gane ko to saboda haka sai yake cewa to shi ne ma da yake gina mana ko yace wanda ne na taimakekeniya fa man lam yaqdir ala darajatil itali ala nafsi an gane ko man lam yaqdir ala darajatil itali ala nafsi sai yace fala ya'jaz an darajati ahli al-muwazat Allahu akbar duk wanda bai samu ikon wato samun darajar itali bai sami ikon samun darajar fifita wani a kan kansa ba ga abu ya zo wani yana so kai ma kana so ka fifita shi a kanka to duk wanda bai iya yin wanda lam yaqdir ala darajatil itari ala nafsi bai kuntatawa bai yi sakwa sakwa ba domin wato a takdir anan ana nufin wato tabi duk wanda bai kuntatawa kansa wajen gane da samun fifiko da daraja na fifita wani akan kansa ba to bala ya ta an daraja da ahalin muwazat ba zai yi kwasa ko wajen samun daraja da ladan waɗanda ya tantance a taimakawa ba kai da mutum yanzu kai ni da malam munir yanzu wani abu ya taso ko lokacin a an buɗe baki ya zo kawai a kawo mu abincin mutum ɗaya miƙa masa abincin ya ci kuma ko da wai da bukata yana jiran shi ma a kawo nasa to in na iya yin wannan min baji aula idan na ga wani yana cikin buƙatar taimako in ɗauki abuna na bashi in dai zan iya ba wanda bai nema ba kawai na isa domin baji aula in ba wanda kuma yake ba shine abin da malai yake so shi kana kafirun min as-salati yuwasawna fi ajrin isra'il shi sa mabiya yawan magabata suke taimakekeniya wajen ne ciyarwarsu wa yuqiruna sannan kuma wato suke suke yin itali har yau wajen tiyarwa wa yaduuna suke koyewa abin da da koyewa kamar yadda ɗaya daga cikin safai an kawo abincin gabaki kuma abincin ba zai yi su ba sai kashe fitila ya sa hannu a ciki kamar yana ci shine ya duuna mutum ya rika pretending kamar yana cin abinci kuma ba shi yake ba an gane ko فقد كان ابن عمر يصوم ولا يفطر الا مع المساكين عبد الله بن عمر ya kasance yana yin azumi amma baya cin baya yin buɗe baki sai da talakawa fa idza mana'ahu ahluhu anhu eh fa idza mana'ahu ahluhu anhu lam yata'asha tilka al-layla idan ƴaƴansa suka hana shi ya dauki abincin ya bawa mabukata ko wasu da za su zo su ƴaƴansa sai su rika koran mutane domin sun san da ya ga mutane zai kira wasu ya ce ku zo mu ci sai a kore su a ce ku kyale shi dan Allah ya ci da ya ga an kori mutane to lan yadda ake tilkan laila a wannan daren ba zai bude baki ba kwata kwata wa kana idza ja'ahu sa'il da zarar mai tambaya ya zo ga an san irin misalin da ya bayar a can wa huwa ala ta'am yana cikin cin abinci a kaza nasibahu min al'am idan shi da iyalai suke ci sai ya ce to ga iya ka zo na kun san dai wannan loma kaza ka tura ne eh sai fasa kawai wa kama zai miƙe ba dawo zai zai je ba wannan mai tambaya ko ku tuna ku amma ina wani bayar bayar ji sai ya dawo wa kada akala adu ma bakiya min al-jafna da ya dawo zai zo ya tara sauran iyalan gidan ku an cinye rago abincin cikin akufin gaba ɗaya an cinye tunda ya ɗebi nasa to fa yusbihu sa'iman sai ka sai tora kawai ya fito ya tora da azumi washe gari ya ci gaba da azumin sa walan yakul shi al-ali bai ci komai ba aka yi bin umar yi wace ha ba su sami aina da'aman wa kana sa'iman ɗaya daga cikin masu azumi ya yi sha'awar abinci wata rana yana azumi wa kana sa'iman yana azumi fa wudi a baina ya dai wa huwa sa'imin kun ga irin abin nan da in an kusa shan ruwa a kawo abinci a jejjera a gaba to sai aka ajiye abinci a gaban sa yana azumi fa tabi'a qa'ilan yaqut jira yake ko a kira sallah sai ya ji wani mai bara yana cewa man yuqridul mali al wafiya wane ne zai rantawa wanda yake mawadaci kuma mai cika alkawari shine al mali al wafiya mawadacin da yake cika alkawari man zalla bi yuqridul la qabdan hasana kenan faqala shi kuma da yaji wannan yana zaune wannan tadin da yake abdul mu'dimu min al hasanati kun ji amsa eh wa ku ji tambayar wane ne zai ba wa mawadacin da yake cika alkawari rance ka ga da bambanci akwai wanda mawadaci ne amma kudin ka ya shiga sai dai kai kai Allah ya shiga yawa to mawadacin da yake cika alkawari wa zai ranta mar shi kuma bara ta kenan kawai to saboda haka sai dai abdul mu'limu min al-hasanat bawan sa da yake da karancin kyawawan ayyuka shine yana nufin shi abdul mu'limu min al-hasanat bawan sa da karancin kyawawan ayyuka wa kala sabha kawai dai dau wannan faranti kwanan abincin ba karaje biya idan yaje gurin wannan bawan Allah wa ba ta dawiyar yawayi gari dawiyar cikin sa ba komai haka yi tubaran lagu haka ya ɗebi abincin ya bayar gaba ɗaya wada ta yi ni da imam ahmad wani daga cikin masu bara ya zo gurin imam ahmad fa da ba a ilayhi rajifai sai imam ahmad ya ɗauki gurasa guda biyu sai ya baki kana ya udu ma li fi'li ya tanade su ne dan ya buɗe baki da su shi imam ahmad bin hanbal summa dawiya wa asbaha sa'iman ya dan fara cikin zai zama a dambare yawa yi gari yana ajibi ya tsora kawai bai ci komai ba la haula wala quwwata wa kana al-hasan hasan al-badri ya kasance yudimu ikhwanahu yana ciyar da yan uwansa wa huwa sa'imun yana aji wa yajlisu yurawihu sannan ya zauna yana hutar da su an gane ko ko kuma kace tarwih shi ne dauke kewa ya zauna yana dauke musu kewa gashi ya kawo abincin kuma yana ta dauke musu kewa wa hum ya'kuluna su kuma suna cin abincin وله فوائد أخرى يلا دوت فائدة دبن قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي يتي أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان إن أتو إن كم تين يلا آية وتدي يجي على رمضان كما يدعى النبي يجي haka imam shafi yace yace ina so in ga mutum mai kyauta in ramadan ya zo ya tsara ina so in ga mutum haka ibtida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da annabi muhammad ina da amince Allah ya tabbata gare shi wani hajjatin na fi ila masalihi kuma saboda buƙatuwar mutane da wannan abincin dan gane da sauke maslahohinsu maslaha a azumi za ka ga wato ana da buƙatar abinci matuƙa ana da buƙatar sa su dan gane da maslahohinsu kawai wani tashagulin kafir saboda kuma al'amura ba yawa minhum daga ciki bisawi wa salati al makasirihim kun ji ko wani tashagulin kafirin minhum saboda wasu abubuwa masu yawa da suke ɗauke musu wato hankali bi sauki ta hanyar yin azumi za a ga wani lebura ne amma azumi ya zo saboda aikin karfi ne ko bakare yake sai gaba ya ke yi wanda zai je aikin sa kawai rusa gini misali da hannu in azumi ya zo ba zai iya ba kun fahimta akwai masu aikin karfin da da yawa ba za su iya yin aikin ba sai dai an ja ruwa ko a wannan lokacin za ga ayyukan ma ba a ba su sosai saboda aiki ne na karfi ba za a yi yadda ya kamata ba to shi ne ma da yake gaya mana wata matsala a nan da kyau cewa a rika ba da abinci a irin lokacin azumi saboda da yawan mutane masu aikin karfi ko kuma mutum ya zo in azumi ya zo wani sana'a ta ya ba daina ciniki akwai abin da in azumi ya zo an daina siya akwai misalan su da yawa ko sani akwai wanda azumi ya zo ko dai ka canza sana'a na yawa ko da mutum ya canza sana'a ko ya rufe shago domin ba za a siya ba akwai abubuwan da da yawa kun san su an fahimta da kyau ko a ai kafinta ya tara shi ai ji ya tara yanzu ai yawa ai ji ya tara kafintoci yanzu ba irin na da bane malam bara kawai ban sani ba ko suna zakka ko ba za yi ka san muna da su da yawa sarkin malama ya ce su dai ba su gani ba to wannan shi ne to shi ne malam malam ya ci al'ami ne na alai to shi ne malam yake cewa saboda shagaltuwa da ake yi da yawa daga cikin wato wasu ayyuka ta hanyar azumi wa salati da sallah an makasibi dan gane gaba da yin sana'a abin da za su je su nemo wani cin abinci ya kamata ka rika la'akari da irin waɗannan cewa wannan sana'a da yake ko da azumi ba ta ci me za ka yi ko da abokin ka ne ka ga wani abu za ka yi ka taimake shi za ka ji a yau ce sadaka da kyauta kyauta ko ba ta bukatar sai talaka yawwa saboda haka wayannan biyu idan ana yin su gaba ɗaya za ku ga kowa ya yi azumi lafiya lau kowa zai yi azumi wadallar hadisu aizan ala jiratil qur'an fi ramadan har yau hadisin yana zutarwa dangane da yawan karanta karatu alqur'ani a ramadan wal istima'u ala zalik da haduwa dan karanta alqur'ani da wato fahimtar ma'anarsa sai ma ne yace wa abdul qur'ani ala man huwa afadu lahu minhu da kuma zuwa ka karanta alqur'ani ga wanda yake ka karfin hadda kawai ya rika ma tasbihi yana jin karatun ka yana ma gyara ma fihi dalilun ala ala istihbabil iktar akwai dalili dangane da yawaita wato abu san yawaitawa sai ma ne yake min tilawatul qur'an san yawaita karatun alqur'ani في شهر رمضان أتم وجه رمضان وفي حديث فاطمة هذا حديث أن فاطمة أنه أخبرها النبي أبات الأباري أن جبرائيل كان يعارضه القرآن كل عام مرة سوى ملائكة جبريل ينازوها في شكرا على القرآن أقوة شكرا سوداء وأنه عارضه بعام وفاته مرتين أما شكرا أنه زي بالدنيا توبيتك ونن واتو شكرا ko musabba wa fi hadisi ibn abbas hadisi ibn abbas wa anna al mudarasa ta bainahu wa bain jibril cewa karatun da suka yi tsakanin sa da malaika jibril kanat laylan da dare suka yi wa dalla ala istibab al iftar min al tilawati fi ramadan laylan wannan ya nuna cewa an so ka yawaita karatu al qur'ani da daddare a ramadan fa inna al layla tanqadi'u fihi shawagil domin da daddare ne yawanci abubuwan shagulgulan mutane suke yankewa mafi yawanci duk dagogin da zaka yi da ka gama an gane ko sai yace wa tattami fi himam sannan akan tattara himmomi masu yawa da dare wa yatawada fi alqalbu wal lisanu ala tadabbur sannan da zuciya da harshe suna haɗuwa wajen yin tadabburi na abin da kake biyawa mutum ba zai gane wannan ba sai yana karatun sallar dai gashi Allah ya faɗa ka ba ƙara ta'ala inna naki atal layli hakika wato sallar dare wani yanki da kake sallar dare hiya a shaddu wada ita ce mafi tsananin wato dacewa eh shi ne wada din mafi tsananin dacewa wa aqwa muqila kuma ita ce mafi dacewa da zancen da yake daidai za ka ganka taki kana kiyamun daidai da dare karatun da kake yi kana tafiya tartilan tartilan to za ka kana biyawa a hankali hankali kuma kana gane ma'anar da kake biyawa sannan za ka ji karatun shi kansa saukarsa ta sha bambam shine hiya a shaddu wa'ad shine mafi tsananin lokacin da ya dace wa aqwa muqila kuma mafi wato miƙe wazanci zantar da zaka ji ya tafi tar babu karkata to shine Allah yake wa shahru ramadan shi azumin watan ramadan kuwa lahu khususiyatin bil qur'an yana da wata khususiya ta alqur'ani kama kala ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an shi wannan watan ramadan shine wanda Allah ya saukar da alqur'ani wato a cikinsa sai ce hudun linnas kuma shiriya ne ga mutane wa bayyinatin kuma hujjoji ne min al-huda na shiriyar wal furqan da rarrabewa al-furqan yani al-fari bain al-hajj wal badi wa qala ibnu abbas radiyallahu anhu ma innahu unzila jumlatan wahidatan min al-lawh al-mahfuz kutani cewa an saukar da al-qur'ani a take a tattare daga lawul mahfuz aka saukar da shi ila baitul izza fi lailatul qadr zuwa ga baitul izza min sama'i dunya a daren lailatul qadr sauka biyu aka yi alqur'ani ta farko daga rawul mahfuz zuwa baitul izza to shine aka saukar da shi gaba ɗaya izu 60 din a wannan daren na lailatul qadr shi ita kuma ta biyu shi ne tsawon shekara 23 da aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam ana saukar da shi munajjaman an fahimta ko tafsilan a rarrabe yau aya uku gobe biyar wataran sura guda to shi ne sauka ta biyu daga mafi izza shi kuma daga sama'u duniya zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam to shi ne ma ne yake gaya mana anan yake cewa ila baitul izza fi lailatul qadr wa yashhadu li zalika qawluhu ta'ala abinda yake gaskata haka fadin Allah inna anzalna fi lailatul qadr hakika mun saukar da shi a daren lailatul qadr wa qawluhu inna anzalna fi lailatin mubaraka da fadin sa cewa mun saukar da shi a dare ne albarka والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي وسني سوى النبي عليه الصلاة والسلام أن فاري متى وحي ونزل عليه القرآن في شهر رمضان sannan kuma alqur'ani ya ya sauka a gare shi a watan ramadan wa qad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuqilu alqira'ata fi qiyam ramadan bil layl annabi yana tsawaita karatu a tsayuwar dare a watan ramadan aksara min gairi fiye da wani ramadan idan yana yin izu goma a wani a daren da ba Ramadana ba idan Ramadana ya zo zai koma 20 misali eh wa qad salla ma'ahu hudayfa laylatan fi ramadan wani dare hudayfa til yaman yayi zo yayi sallah tare da annabi alaihi salatu wasalam baqara bil baqara a raka farko sai annabi ya karanta baqara thumma nisa maimakon da aka zo ban suna alal qawmil kafirin ai ruku'i sai kawai sai ya bude nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ba ali murad ba sai ya bude yana gamawa shi ma wato ya kamtu naka ya kure kawai sai ya budo ali imran kuma idu goma sha a raka'a daya la yamuru bi ayati takwib illa wa qafa wa ta'awwaza baya wucewa ta kowace gurin ayat da take tsoratarwa an fahimta da kyau ko face sai annabi ya tsaya a gaban ayar wa ta'awwaza ya nemi sani duk lokacin da ya zo wata aya da take tsoratarwa fasta'in billah sai ta a'udhu billahi minan nar sai ya nemi wannan tsarin sai ya wuce sannan wala bi ayati rahmatin illa wa qafa wa ta'ala duk ayat da ta zo ta rahama ita ma sai ya tsaya ya roki rahmar Allah madaukakin sarki fa ba sallah raka'ataini hatta ja'a bilal ba ci raka'a biyu ba tun farkon dare aka fara sallar sai ga bilalu ya zo fa adana hu bil sala sai ya rasulullah lokacin sallah yayi rawahu ahmad wannan tayi wa anhu أنه ما صلى إلا أربع ركعات أو رواية سوى بيو صلى سوى قوة صلى وفاجي ركعة هدو وترواية سامنا هدو سكي وتكوم بيو وكان عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس في شهر رمضان سيدنا عمر الله يقارى مسيدا يوابيها ومشي أبي بن كعب ɗaya daga cikin manyan ƙwararru hadisai da annabi yake kuzul qur'ana min arba'a da tamimu dari ba tamimu ba tamim an ya kuma akwai tamim akwai tanim to wannan tamimu bilmi eh sai ce fi jari ramadan an ya kuma bin nasu zai shirka wa mutane limanci a watan ramadan fa kana alqari'u yaqra'u bil mi'atayn bi raka'a limani daga cikin sun ya miƙe sai karanta sura bi raka'a dari biyu kamar suratul nisa'i kaga 180 da wani abu ce misali ko ya wato zai karanta raka a ɗari biyu aya abuwan aya ɗari biyu hatta kanu ya atami duna ala isi min dole da kiyam har sai mutanen da suka zo sallah sai sun rika dogara da sandar da suka zo da su saboda tsayawa mutum ya zo da sanda irin mai tsaya wannan sai rika dogara da shi ya gaji wa ma kanu yasrifuna illa inda al-fajr ba a barin masallaci sai an ga al-fajr ya kusa kullowa ake fita wa fi riwayatin a wata riwaya annahum kanu yarbiduna hibala yarbiduna hibala bayna suwari wata riwaya ta akai suna daura igiyoyi tsakanin amudai irin wannan filolin kamar da aka ce rabi'atul adawiyya ai haka take in ta tashi sallah ko in ka karanta tarihi da cikin siyar za ka gani ta ta tashi sallah da dan katta bashi sai ta samu igiyoyi ta daura a ciki ko sai an yi tsayuwar daren dole to shi ne ma da yake cewa sun mai ita Allah kuna biya sai su rika wasu dingina da ita wa ruya anna umar jama'a salata qura an rawaito sai na umar ya tattara alarammomi guda uku ba amar asra'ahu bi qira'atin an yaqra'a bin nas bi salatin sai ce wanda yafi kowa saurin karatu wanda yafi kowa saurin karatu sai yake cewa gidan ya zo a raka'a farko ya karanta aya 30 wa utaduhum duk raka ya rika karanta aya talatin wa utaduhum bi kamfin wanda kuma tsakatsaki yake karatunsa shi kuma bi kamfin wa injiri in ya zo ya rika karanta aya ishirin da biyar wa abda'ahum bi ishirina an gane ko sannan wanda ya fi kowa a a a takwasako wanda za ku ga karatunsa kamar aibarci to shi kuma idan ya zo zai karanta aya ishirin kowa sai na umar ya raba musu ثم كان في زمن التابعين ya tabbata a zamanin tabi'ai ya karabu na bil baqara fi qiyam ramadan suna karanta suratul baqara izu biyar ba kadan a tsayuwar dare in suka zo qiyamul layli sai a ce to iya baqara za a biya kawai fi kamani raka'atin sai a raba ta raka'a hudu a takwas raka'a takwas an fahimta da ke ku kaga mu dauka dukki duk duk duk duk raka'a za a yi nisfi misali raka'a za a yi nisfi din raka'a daya haka bai fi shafi biyu ba kenan ko to saboda haka din raka'a za a yi wannan nisfu shafi biyu da rabi ke to sai ya ce um, to sannan fa in qara'aha fi fitnati ajra raka'a nan ne ko fa in qara'aha fitnati ajra fitnati ajra idan suka karanta ta a raka'a goma sha biyu rawu annahu qad khaffafa to suna ganin cewa wato ya sauƙaƙa za ka iya samun bakaran gaba ɗaya sai ka gutsun tsarata a yi raka'a goma sha biyu da ita wanda za ki raka'a sha uku kenan sai a gutsun tsara kaga abin da za a je a bai ma kai ne ba za a iya cewa nisbin domin izu biyar ce ba kaɗan za a iya cewa nisbin wasu ila Ahmad an tambayi Imam Ahmad amma ruwi an Umar dan gani da abin da aka rawaito daga Sayyidina Umar fi sari'i fil qira'a dan gani da mai yin sauri wajen karatu wal badi'u da kuma mai jan kafa faƙada je je ji hada mashaqqatun ala nas yace shi wannan ne jan kafa yana wahalar da mutane wala ce ma bi hadi layali alkitab musamman a wayannan dararen da suke gajejeru wa inna mal amru ala ma yahtamiluhu nas ni a wanda nake ba ku umarni shine ku rika yin abin da mutane za su jure yawwa kada ka zama mai koran mutane bashiru wala tunfiru haka annabi yake ku albashir kar ku kori mutane sai yace wa qala ahmad li ba'd ashabi imam ahmad ya ga wasu daga cikin almajiransa wa kana yusalli bihim fi ramadan wato ya kasance ne musu sallah a ramadan yace haula iqamun du'afa yace waɗannan mutanen da ka gani mutane ne wanda suke raunana iqra khamsa sitta sab'a yace ka karanta musu ko di aya biyar ko shida ko bakwai kada sai yace fakara su sai na karanta fakatamtu lailata saba wa ishirina yace kuma amma duk da haka a amdaran ishirin da bakwai sai da na yi sauka daren ishirin da bakwai ka dan kakar da ka iya cewa rakawai da yawa duk da zai zo zai zo ya faɗa rakawai da yawa za ki su sun yadda a rakawai da yawa amma dai raka a ce ai kamar raka aya shida ko bakwai sai a tafi rukuri an dan huta ne sai a kuma miƙewa sai dai an kai izu biyun a rana amma ana yi ana huta ana yi ana huta to sai yace kare yace fa qara'atu fa katamtu laylata 27 ruya an al-hasan an rawaito daga al-hasan al-basri anna alladhi amarahu umar an yusalli bin nas cewa wannan da sai na umar ya umarce shi wa mutane sallah kana ya qara'u khamsu ayat to sani cewa aya biyar da yake biya sittu ayat ko shida wa kalamu ahmad yadullu ala annahu fil qira'a yura'a halul ma'mumin ga wata gaba mai muhimmanci yace maganar Imam Ahmad tana nusar da cewa wajen karatu a sallah kawai kai za ka kalli kwastoma ɗinka yawwa ya yanayin da yake duk karfafa ne duk suna zuwa da azumin ma ya tafi bal ya je awa ɗaya da rabi kawai sai ka ja karatu amma da ka biyo bayan ka ga wato sanatoci manyan kakanni da iyaye to sai ka rangwata ko da da wayan tattin saboda su kawai za ka rangwanta amma idan ka ga ku ne zalla da mul muzakkar salim kuma duk shabab kawai sai ka ga in mutum ya jawo ya fita amma da zara akwai da tijai to lallai a sauƙaƙa a yi yadda za su samu nishadi don akwai wanda ga shi da tijai ne sosai amma dole sai ya zo yanzu ma profesa mala abdurrahman ya za ka yi shi da har yawo yake inda ake dogon sallah ba na shi da maganar da muke yi cewa inda da shi a shi ne muke faɗa cewa tun da ba sallah farilla ba ce in suka shigo sai ka rike su duk da yawa ke gari ba za ta gansu ba eh ba za su dawo ba eh shi da wajen da muka biya Uthaymeen wani ya zo a tallan magarba ce yi karanta suratul a'raf a tallan magarba to shine shi amma idan yayi kamar yau ya gaba karatu sai ya ce gobe ni zan tallan magarba amma a arab zan da saboda haka ka gani ya faɗa haka Uthaymeen ne to shine ma da yace fa kalamu Ahmad yadullu annahu fil qira'a yura'i halul mamumin takalli mamunka فلا يشق عليه كذا tsananta musu wa qala hu ghayruhu min al fuqaha ba ma shi kadai ba wasu daga cikin malaman fiqh suka fada suka ce wa rawa ahlu sunan an abi dharr radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma qama bihim ila thuluthil layl cewa annabi alaihi salatu wasalam lokacin da ya tsaya da su haka kai tsaye bisa ukun dare an gane ko wa marata ila nisfil layl wataran kuma wani lokacin wato yana tsayawa da su har akai rabin dare qalu je suka ce launa fattana baqiyata laylatina ya rasulullah da ma ka tsara mana ragowar daren kawai maimakon rabi ko ɗaya bisa uku faƙala sai annabi ya ce inna rajula idza sallama al imam bari ga ya muku ku sani idan liman idan mutum ya zo ya bi liman sallah a tayan sarifa har yayi sallama kutiba lahu baqiyatu lailati to ragowar daren ba da ba a yi sallah a cikin zuwa za a baka ladan kayan sallah kaga ba addini ba sauki ne ne in ka ga mutum yana shan wahala ko karatun zane an taki bai gane me ake so a faɗa ba fadalla ala anna qiyama sulutul layli aw nisbahu yuktabu bihi qiyamu layla wannan yana nuna cewa wato qiyamu sulutul layli mutum ya samu ɗaya bisa ukun dare yayi sallah ko ya rabin dare to za a ji in ya koma ya kwanta yuktabu bihi qiyamu layla za a rubuta ba kamar wanda ya sallaci daren gaba ɗaya ne duka lakin ma imam sai dai sharadin sai ka bi imam yawwa sharadin shine in liman ya har yayi sallama da kai to shine za a baka wannan ladan wa kana ahmad imamu ahmad ya kasance ya kudu da hadal hadith to da wannan hadisin yake koyi wala yansarifu baya barin liman yace ai ai shi zai sai ga mutum an raka'a takwas sai kade da juma sai fita ya zai ce ai da dare zai yi wallahi shi dan ne ma waye shi dan ne ya gama da kai duk wanda yake wannan shi dan ya tuce ka wallahi wannan idan ka kwanta ma baka tsara taki ba baka tibilin domin daren gaba eh annabi ne ya faɗa za a ci gaba da baka lada kai kuma kana kokonto ne annabi ne ya faɗa shine abin da abin da ake gaya wasu cewa mutum kaga ya ce ko da gudu an yi rukuri ke ai ke wato sai na na taba gaya wani ce wanda aka aiko da sallah shi yake ka tafi hankali ba ka tafi hankali shi ya ka aiko wa sallah yake ko ka idan liman ya ko duk yanayin da yake ciki kaji liman ya yi ruku'i kawai ka taba hankali waye ya faɗa wanda aka aiko da sallah shi yace ka taba hankali shi ne mai shari'a to ba shi kenan ba yawwa saboda karka je kai aikin baban giwa ya zama ba lada kuma tuhumar ka aiki to wannan shi ma shi ne idan ka bi liman har yayi sallama idan ka tafi da dare ya halatta ka ci gaba da yin sallah raka a biyu ba sai ka kuma wuce ba wannan magana a cewa ka tashi ka ƙara waku da zuwa ya fi kwanci su ba da Allah addini ba ba abun wasa ba ne ba abun wasa ba ne shi ma cewa wato ij'alu wutirakum akhiran layli ai mustahabbi ne an so ne wutirin ka ya zama karshen dare gwara gwara ma wanda za a ce in liman yayi sallama kai ka miƙe ka ƙara daya ka bai da ita dai shafa'i dai har yau gwara wannan akan wanda zai zo wai shi kawai zai ja da duma tsaya shi alaji sallau wai shi sallau wata sallar zai kuma ya dan zai ma rawani kuma ya nuna ka nuna wa mutane ai kai bai yi shi limamin bai an gaya ma shi limamin baya wuce to shi da yake liman ba ka san raka a dole ke saboda haka a tsaya ayi wa annabi koyi a yi koyi da annabi sai an fi samun lada domin cikakken lada ana samun sa ne wajen koyi da annabi alaihi salatu wassalam wannan shi ne to shine ma da yake cewa wa qala ba'd salafi wanda daga cikin magabata yake man kama nisfal layli fa qad kama layla kun ji duk wanda ya tsaye wa rabin dare to kamar ya tallaci daren da gaba daya wa ni bin umar radiyallahu anhu ma marfu'a man kama bi akri ayati duk wanda ya tsaye ya karanta ayoyi goma a raka'a lam yuktab min al-gabiri ba za a rubuta shi cikin rafkanan luwa wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-ghanidin wanda ya tashi koyi aiwar daraja aya 100 za a rubuta shi cikin masu biyayya ga Allah wa man qama bi albi ayatin duk wanda ya tashi ya raka a dubu kutiba min al-munqadiri za a rubuta shi cikin wanda za su ketare iyaka za su tsallake wato tsiradi ba tare da su ja wahala ba Allah ya sa ba cikin su rawahu abu dawuda wa yarwi min hadisi tamim wa anas marfu'an man qara'a bi mi'ati ayatin kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya karanta aya ɗari a sallar da za a rubuta shi kamar ya sallaci daraje gaba ɗaya wa fihi ma za'ab duka hadisan suna da rauni guda biyu wa man arada an yazida fil qira'ati wa yutina duk wanda yake so ya ƙara wato karatun sa a sallah ya tsawaita kuma raka wa kana yusalli li nafsihi kuma yana sallah akan kansa bal yudawwil ma sha'a in shi kadai ne dai in ma aya dubu biyar za ka ja ka ja ai kai kadai ne yawwa shine ma da yake wa kadhalika man salla bi jama'atin yardawna bi salati haka nan wanda ya salla da jama'a kuma sun gamsu da sallar ta akwai wanda za ka ana bin ya ja ayoyin da yawa amma saboda daɗin karatun ba a yi ba a gaji ba na taɓa ba ku labarin wani liman wani akaran bana da ya mutane a wajen ina ji wajen 2000 2001 ko 2 ana ana itikafi a a new site UK new site limamai suka yi karanci ranar ba zo ba kawai wani akaran bani ya shiga akaran bani ba wanda ya tashi ya shiga yana karatun nan mutane ana sallah kaji ana tsaki ana tsaki sai wani ya raba dakta yanzu dakta dan bata sai ji da ya gani yadda ake sai ji ya rada ba yace malam da Allah kai rukuyi kowa ya tsane ka yace wala kai rukuyi ko ya tsane ka saboda banda masu fita wasu kawai a gidi saboda karatun sai gatsa shi ake ana ta shi ba da din murya ba shi kuma ba kawai sai gaggasa kuma yana taba ta ba wanda ya san an gane to idan limamu sun gamsu da abin da za ka yi sai ka dora an fahimta ko shakka babu sallar nafila tana da alaka da bamu ku fahimci wannan da kyau yawa tana da alaka da su to saboda haka sai ma da yake gaya mana nan yake cewa to wali dawli wa kadhalika man sallama jama'atin yadawna bi salati wa kana ba'du salaf wasu daga cikin magabata yaftimu fi iyami ramadan yana yin sauka in ramadan ya zo kullum fi kulli talati layali a cikin kowane kwana uku kai kullum duk kullum izu ashirin wa ba'du fi kulli sawa'i wasu kuma duk kwana bakwai shine wannan formula da muka taba bayarwa wa ba'dhum fi kulli ajrin wasu kuma duk kwana goma wannan gurin alarammomi abu ne wanda yake mai sauki an gane ko to za mu tsaya nan batulun wa tarawihu um sunna kusan mun yi rabin littafin yanzu ba dan gobe muna da malami na malam Abdulkadir Ismail muna daga yau da yau ne ce man sai yake ko ina da wani abu ne ce ina da karatu yake to ayi gobe ina da yana son gani na ba dan lokaci ba so ne mu tsora kawai mu yi laraba mi alhamis to amma dai yanzu karatun mu babu gobe sai jibi insha Allah ta'ala insha Allah yadda muka kalli karatun sati mai zuwa da mun bige shi a zatin gaba ɗaya za mu tsore tunda mun yi rabi yanzu kuma gurin da muka zo yanzu kusan abubuwa ne wanda wasu da yawa amma sassan su sosai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa akwai ɗaya daga cikin bayan Allah da ya ƙara musamman mata da suke neman littafin akwai wani bawan Allah da ya karo mana guda talatin yau muna roƙo Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin su Allah madaukakin sarki ya sa a mizani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu jikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sufofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya jihar mu Allah ka zauna da ita lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su duk waɗanda suka yi mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa lata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عصاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan wannan jayi na wata biyayye ne